الله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أما معنى الاستئاذة في اللغة فهي اللجوء والاعتصام والحرب إلى القوي الذي يقدر على دفع الأذى وأما في الاصطلاح طلب العوذ والوقاية من الله عز وجل والائتماد عليه لدفع شر الشيطان ووساوسه وصيغتها المشهورة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأفضلها أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه قال تعالى وإذا قرأت القرآن فاستئذ بالله وقال جل في أولى وقل رب أعوذ بك من حمذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقال جل في أولى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم وقالت مريم ابنة عمران لما بدا لها جبريل إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا فدل ذلك كله على أن الاستئاذة بالله فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله لا تجوز إلا بالله ولكن يشكل على بعض الناس حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول أعوذ بالله قال فجعل يضربه فقال أعوذ برسول الله فتركه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لله أقدر عليه عليك من منك عليك قال فاعتق أخرجه مسلم في صحيحه فالاستعاذة هنا مثل الاستغاثة بغير الله فيما يقدر عليه أحد وهو حي حاضر سئل الشيخ بن باز عليه رحمة الله هل تجوز الاستغاثة برسول الله وقال رحمه الله أما في حياته فيما يقدر عليه فلا بأس كأن يقال يا رسول الله أغثنا من هذا الأمير الذي ظلمنا أو من هذا الشخص الذي ظلمنا فالرسول صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يأمر بعض الصحابة أن يزيل الشر وأن يغيثهم من ذلك أما بعد الوفاء فلا يستغاث بأحد لا الرسول وغيره ومن هذا الباب قوله سبحانه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقضى عليه استغاث الإسرائيلي موسى على على القبطي لأن موسى عليه السلام حي يسمع كلامه ويستطيع إغاثته ومن هذا استغاثة الإنسان بإخوانه في الحرب على قتال الأعداء انتهى موقع نور على درب وقد اتفق أئمة المذاهب الأربعة في عدم جواز الاستعاذة بغير الله فيما لا يقدر عليه أحد إلا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يئز من عاديت ولا يضل من واليت تباركت ربنا وتعاليت لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك نستغفرك اللهم من كل ذنب وخطيئة ونتوب إليك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتين اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من آدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا إلا شفيته ولا مبتلا إلا آفيته ولا بعيدا إلا قربته ولا عسيرا إلا يسرته ولا حاجة من هوائج الدنيا والآخرة هي لك ردا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداءنا أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وعم هوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصله أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم ارفع عنا الربا والبلاء والوباء والطاعون والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين آمة يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وصلنا بملائكة قدسه وصلف بكم أيها المؤمنون فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا وقال أكثروا علي من صلاتكم يوم الجمعة فإن صلاتكم تعرض علي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد يقول ابن أثيمين رحمه الله أما الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه فهي جائزة وهو مقتضى الأحاديث الواردة dukkan yabo da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su kara tabbata ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da alayansa da sahabbansa da waɗanda suka biye musu bisa ga kyautatawa har zuwa ranar sakamako bayan ka ‘ya'yan uwa yana daga cikin ayyuka na ibada wanda suka keɓanci Allah subhanahu wa ta'ala neman tsari da shi cikin abin da babu wanda yake iya tsarewa sai shi, wanda shi ake kira da suna isti'aza neman tsari. Kalmar isti'aza a yaren larabci ma'anarta shi ne fakewa da kuma dogaro da guduwa zuwa ga wani mai ƙarfin da yake da iko ne tunkuɗe maka wata cuta da ta nufoka. Amma a yaren musulunci shi ne neman tsari da kariya daga wajen Allah mai girma da buwaya tare da dogaro gare shi don ya ije maka sharrin shedan da wasu wasunsa. Isti'aza tana da sigogi, amma sigar da ta fi shahara ita ce faɗin a'udu billahi mina shaitanin rajim. Ma'ana ina neman tsari da Allah mina shaitani daga sharrin shedan rajimi wanda aka jefar, ma'ana aka nesanta shi daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala. mutanabbi yana cewa ya man a'udhu bihi fi ma uhadhiruhu wa man aludhu bihi fi ma uammiluhu la yajburu an-nasu azman an takasiruhu wa la yahiduna azman an tajabiruhu yace ya wanda nake neman tsari da shi cikin abin da nake tsoro ya wanda nake neman mafaka a wajensa cikin abin da nake fata mutane ba su isa ba su karya kashin da ka daura kamar yadda kuma ba su isa ba su ɗaura ƙashin da ka karya yana nufin Allah mai girma da buwaya a wani ƙaunin suka ce wani sarki ake wasawa da wannan to ala ayyati hal lallai neman tsari ga Allah ibada ce gagaruma cikin abin da babu wanda yake iya tsarewa in ba Allah ba da aka bai halatta a nemi tsari da wani ba in ba Allah ba cikin abin da ba mai yi sai Allah mafificin siga ta neman tsari a wajen Allah wacce ita aka samu annabi yana yi ba a'udhu billahi minash shaitanir rajim bace manzo Allah yakan yi isti'aza da siga mafi mafi kamala da cika wanda a cikin ta akwai yabo da kirari ga Allah da kwarzantawa abinda hadisai suka tabbatar sigar neman tsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko a yayin karatu ko wani karatu yakan ce ne a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi wannan ita ce mafi cika da kamala ta sigar neman tsari ga Allah subhanahu wa ta'ala. Shi yasa imamu shafibi yake cewa, "Iza ma a rattar dahara ta ƙara'u fasta'iz, jiharan mina shaitani billahi musdala, alama a tafin nahali yusran wa in ta zid, lirabbika tanzihan falasta mujahala." Ya ce, "Iza ma a rattar dahara, idan kana so kowane lokaci ta ƙara'u kai karatun Ƙur'ani fasta'iz, to ka nemi tsarin Allah." alama a tafin nahali kamar yadda ya zo a ayar suratun nahali wa iza qara'ata alqur'ana fasta'iz billah sai ce yusran a sauƙaƙe ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim sai ce wa in tazilli rabbika tanzihan amma da zaka ƙara wa ubangijinka kwarzantawa da kodawa kai da siga mafi kamala a'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi yace falasta mujahala an san kai ba jahili bane ba an san cewa lalle kayi karatu ubangiji subhanahu wataala yana faɗa yace wa idza qara'ta alqur'ana fasta'iz billah lalle in zaka yi karatun alqur'ani ka nemi tsarin Allah wa wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin kuma yace ka ce ya Allah ina neman tsarin ka daga fusgan nan ta shedanu wa a'udhu bika rabbi ay yahdurun kuma ina neman tsarin ka ya ubangiji kada su zo inda nake a wata ayar ya ce wa in ma yanzaghannaka minash shaitani nazgun idan wani mai fusga daga shaitan ya fusge ka fasta'iz billah to ka nemi tsari a wajen Allah Allah yana ba mu labarin nana Maryamu mahaifiyar Annabi Isa lokacin da mala'ika ya bayyana gare ta a sifar dan adam ta tsorata da shi bata nemi tsarin kowa ba sai ta nemi tsari ga Allah wanda wannan ya nuna tintin tale-tale ko a shari'o'in da suka gabata wannan shine addini neman tsari ga Allah cikin abin da ba mai iya tsare ka daga shi ɗin sai Allah, da aka fata matsala laha basharan sauyiya, mala'ika ya bayyana gare ta a matsayin cikakken namiji mai cikakkiyar halitta, kuma a bayan gari ita kuma ga ta cikakkiyar mace mai cikakkiyar lafiya. Amma ƙala sai ta ce, Inni a bin rahamani minka, ni ina neman tsari daga Ubangiji mai rahama daga sharrinka, in kunta taqiya in kai mai tsoron Allah ne malamai suka ce dukkan wannan ya nuna cewa kenan neman tsari cikin abin da ba mai iya tsarewa sai Allah to ba a yin sa da kowa sai da Allah subhanahu wata'ala sai dai sau da dama wasu idan suka karanta wasu hadisai hadisan sukan ruɗa kwakwalansu wani lokaci sai ka ga mutum ya yi magana ba ta ilimi ba a madadin ya koma ya ga wacce fassara sahabbai da tabi'ai suka yi wa waɗannan hadisan domin ya ɗora kansa akan tafarki irin nasu don Allah ya ce ula'ikan labina hadallahu fa bihudahu muqtadi su Allah ya shirya da shirya su za a yi koyi kuma ya ce wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda duk wanda yake saba wa manzon Allah bayan shirya ta bayyana gare shi wa yattabi'i ghayra sabilil mu'minina kuma yake bin tafarkin da ba na muminai ba muminai ana nufin sahabbai domin su ne muminai lokacin da ayat ta sauka abinda wannan yake nunawa ko qur'ani zaka fassara sai kai fassara irin ta sahabbai ita Allah yake so ita ce fassarar da Allah yayi wa jibrilu shi kuma yazo yayi wa manzon Allah shi kuma yace kai wa sahabbanka ita ni ma haka Allah ya mun yace in maka domin shi qur'ani yazo ne an dariqit talaki Jibrilu ya ji daga Allah, manzo Allah ya ji daga Jibrilu, sahabbai kuma sun ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To ba yadda za a yi ka fahimci Qur'ani daidai, ka fahimci addini daidai in baka bi wannan hanyar ba. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal mushrikeen. Allah ya ce kul ka ce da su hadhihi sabili wannan shine tafarki na. Ad'u ila Allah da nake kira zuwa ga abu Allah. Ana ni wa manitta ba'ani da wanda suke bi na wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah wa ma ana minal mushrikin bana cikin mushrikai daga cikin irin hadisan da wasu ba sa fahimtar su suke bugu kwakwalan su wanda sun sani cewa matukar mutum yana da imani ya san ba zai yi Allah ya magana kuma ya warware kayansa da kansa ba abin nufi a samu tufka da warwara a cikin maganar Allah ba baya yiwa ba zai yi Allah ya ce kar ayi abu ba kuma a yi a gaban annabi annabi ya shiru ya kyale ana yi ba baya yiwa domin sifar da qur'ani ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine in dai yaga ana ba daidai ba yana hanawa to idan kaga wani abu an yi kuma annabi sallallahu alaihi a wani waje ya hana ayi kuma an yi a gaban sa yayi shiru to sai ka koma malamai sai su maka bayani domin Allah ya ce fasalu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamuna bil bayyinati waz zubur ku je ku tambayi masana in ku ba ku sani ba akwai hujjoji akwai dalilai wanda za su wayar muku da kai ku gane manufar Allah da manufar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a cikin wahayi, amma wahayin Allah babu tufka da warwara a cikinsa. Manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama baya faɗar magana kuma ya karyata kansa ko ya ce kar a yi kuma sahabbai su yi kuma ya kyale su, sai dai idan wani sabon umarni ne ya sauka bayan haka. Wannan duk abu ne sananne a wajen malamai da haka malamai suna yin bayani a ire-iren abubuwan da zahirinsu ake ganin kamar akwai ta'arudi a ta'arudun zahiri mana cin karo na zahiri a ganin mai idon da bai da zurfin ilimi sai ya ɗauka aya kaza ta ci karo da aya kaza ko hadisi kaza ya ci karo da hadisi kaza ko hadisi kaza ya karyata aya kaza ko aya kaza ta karyata hadisi kaza wanda kuma ba haka bane ba wannan shine bambancin wanda ya karatu da wanda ya saurari karatu wanda ya saurari karatu ba karantawa yayi ba to ba ko ina yake iya tsallakawa ba amma wanda ya yi karatu Allah ya bashi malaka ta ya bincika to yakan koma zuwa ga maganganun malamai idan ya ga irin waɗannan abubuwa da yawan daga cikin abubuwan da ake ganin kamar cin karo ne zaka ga tuntuni sahabbai sun wa annabi tambaya akan abin kuma ya warware musu amma rashin baka tambaya ba baka bincika ba sai ya sa kai abin ya zama bako a wajenka ya tabbata a cikin hadisi ba ma ɗaya ba da yawa an nemi tsari da sunan annabi shin wannan yana cin karo da waɗannan ayoyin da suka ce ba a neman tsari sai da Allah daga cikin irin waɗannan hadisai akwai hadisin Abu Mas'ud wanda yana cikin sahihi Muslim da waninsa Abu Mas'ud yaransa bawansa yayi masa laifi sai fusata sosai a kansa sai ya dau bulala yake dukansa lokacin da yake dukansa sai yaron yake ce masa a'udhu billahi a'udhu billahi ina neman tsarin Allah ina neman tsarin Allah ko kula shi bai bai ci gaba da dukansa can sai ya ce a uzu bi rasulillahi ina neman tsari da manzo Allah sai ya kyale shi shin wannan ya nuna cewa ana neman tsari da manzon Allah irin neman tsari da Allah tambaya ta farko kenan tambaya ta biyu shin ya nuna Abu Mas'ud bai kyale shi dan Allah ba amma ya kyale shi dan manzon Allah tambaya ta biyun nan Imam Nawawi ya amsa ta tintina a cikin littafin Al-Minhaj sharhin Sahih Muslim da yazo sharhin hadisin yace da yake ce masa ina neman tsari da Allah kamar a Hausa ne ka rinka cewa kyale ni dan Allah kyale ni dan Allah yace wannan lokacin fusace yake ko maganarsa baya ci da haka wannan shine abin da malamai suka faɗa yace kafin ni alqadi iyal ya faɗi wannan a cikin ikmalul mu'lim sharhi sahih muslim yace dukan da yake masa a farko saboda tashin hankali da zuciya da yayi da fasata da yayi ba ma ya sauraron sa ba ta shi yake ba zai ma ji me ya faɗa ba wanda shaidar da Allah subhanahu wata'ala yayi wa sahabbai shine suna girmama Allah lamba daya idan ka cira Allah to abin da ke biyewa ta fuskar girma a wajensu shi ne manzan Allah. Ba ma ruɗaɗɗu daga cikin sufaye sai su ce, ai, an ki a bari don Allah ma an bari don manzan Allah. Ko shakka babu wannan magana ba ta dace da lafiyayyen hankali ba ballantana da ilimi ballantana da imani. Mai faɗar wannan da ya koma littafi da bai wannan kato ƙarar ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ce, Inna ma kana ƙaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi. lalle haƙiƙa maganar muminai in an kiraye su zuwa ga Allah da manzansa li yahkuma bainahum dan su hukunci tsakanin su ay yaqulu sami'na wa afa'ana ta suke mun ji mun bi duk inda Allah zai faɗi imani sai ya tabbatar da imani da shi sannan kuma ya faɗi imani da manzanninsa duk inda zai wasu habban shaida da girmamawa sai musu shaida da girmama shi sannan girmama manzanninsa amma ka ce an ƙi dan Allah an yi dan annabi to annabi ma ba girmama shi kai ba domin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama idan aka faɗa al aka faɗe shi kafin Allah faɗa yake yi wani ya ce sha Allah wa shita yace aj'altani lillahi niddan qul ma sha Allah faqat wani ya ce qumu nastadisu bi rasulillah yace innahu la yustaghasu bi inna ma yustaghasu billah wata ta ce wa fina rasulullahi ya'lamu ma fil gadi bikinmu ya yi armashi manzan Allah ya zo wanda ya san abin da zai faru gobe ya ce a'a la ya alamu ma fil gadi illallah to da haka shi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yana dora mutane ne akan ganin girman Allah shine a farko wanda ba a hada shi da kowa cikin haƙƙinsa to idan kuma ka sauko bayan Allah to babu kuma mai daraja ya manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to da haka imamu nawawi ya bada amsa akan cewa me yasa lokacin da ake ce masa ka bari dan Allah ko ka kyale ni dan Allah bai saurara ba suka ce saboda fusata wanda kowa ya sani a dabi'a ta dan adam in fushi ya kai fushi ko ji ba ka yi ko gani ba ka yi ga idan naka abu da amma ba dole ka gani ba saboda ba ganin ido ne mai tasiri ba ganin zuciya ce ita kuma zuciya da fushi ya taso mata to makancewa take yi shi yasa aka hana mu mai hukunci a lokacin da muke cikin fushi fushin da ya kai makura to sannan imamun nawawi yace lokacin da aka ce ina neman tsari da manzan Allah ya ce a lokacin annabi ne ya taho ta bayansa ba lokacin ya fara jin motsi na tafiya da haka sai ya saurara ya juya da ya saurara ya juya sai ya natsu sai ya daina dukan yaran to sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bari ku ji abin da ya gaya masa sai annabi ya ce masa wallahi na rantse maka da Allah lallahu aqdaru alaika minka alaihi Allahn da ya gama ka da shi ya fi ka iko ya fi ka iko a kanka sama da ikon da kake da shi a kansa kaga shi manzo Allah ya mai da shi zuwa gawa Allah wallahi na rantse maka da Allah annabi ya ce masa lallahu Allah nan da yake gaya maka aqdaru alayka minka alayhi ya fi iko a kanka sama da ikon da kai kake da shi a kan bawa in kana ganin kana dukansa dan ka isa da shi to Allah zai iya dora maka musibar da kai kuma ba za ka iya da ita ba ba nan ne sai manzo Allah ya cece shi sai shi wannan ubangidan bawa sai ya daina dukansa a ƙarshe ma fa a taqahu sai ya danta shi to me malamai suka faɗa dangane da cewa kuma an nemi tsari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama malamai suka ce neman tsari da ma'anar isti'aza da neman tsari da ma'anar istigasa taimakon gaggawa da neman taimako da ma'anar isti'ana dukkan waɗannan abu guda ne ta fuskar kasantuwarsu ibada amma iri biyu ne akwai wanda ba mai iyawa sai Allah to ba a nema a wajen kowa sai a wajen wa Allah akwai abin da wani ke iyawa to wannan kana iya nema a wajen wani ko ba Allah ba musamman a cikin bayin Allah ba wanda yake da isa irin ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Daka in dai abu ya halatta a yi shi ga wani mahaluki, to in dai abu ne na girmamawa ba wanda ya cancanci wannan sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu gane ko da a ce ya cancanta a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama idan abu ne na haƙƙin annabin to kuma ba a saukowa da shi a yi wa wani abin da su sau da dama sufaye in kaga suna ta da jijiyar wuya za a yi wa annabi kaza sai ka ɗauka da gaske annabin suke so da gaske annabin suke karewa amma idan ka ci gaba da raka su kana tafiya za ka ga sun kwashe wa annabin sun kai wa shehunansu yanzu ka ɗauka cewa kamar yadda muke faɗa muke nanatawa rantsuwa da annabi girmamawa ce wanda rantsuwa annabi da kansa ya hana a rantse da kowa sai Allah man kana minkum halifan falyahlib billahi aw yasmut Allah ce duk wanda zai rantse daga yau daga cikin ku kar ya sake rantsewa in ba da Allah ba in ku ba haka bai ja bakin sa ya shiru to yanzu wani zai zo ya dage maka ya ce sai an rantse da manzo Allah to kyale shi raka shi ku ci gaba da tafiya ana nan ana nan zai ce maka za a rantse da Shehu Tijjani za a rantse da Shehu Ibrahim za a rantse da kaza ma'ana kaga ya jawo ka ne dan yayi talla da annabi a samu soft landing daga nan kuma sai ya kai ka inda yake so ya kai ka mu dauki maulidi in mun ce maulidi kauna ce ta annabi musallama a hakan ma mu dauka kauna ce dan Allah ya kamata a kaunaci Shehu Tijani kamar yadda ake kauna Annabi ya kamata a kaunaci Shehu Ibrahim yadda ake kauna Annabi shehunnai da yawa da suke garin Kano yau ake musu maulidi kuma ka je ka gani cikar da ake a maulidan su yafi wanda ake wa Annabi yau maulidin Shehu Ibrahim yafi na Annabi ashe kenan gangarowa ake yi fakewa ake da guzuma dan harbukar sana to nan ma in ka ci gaba da tafiya eh za a nemi tsari da Annabi ba tare da wani fashin baki ba sawa'an abin nan haƙƙin Allah ne ba haƙƙin Allah bane a'a za a nemi tsari da annabi to ku ci gaba da tafiya za su kawo ka inda za su yi maka to za a nema da shehu tijani to tambaya shine shehu tijani ma annabi ne shehu tijani sa'an annabi ne duk abin da za a yi annabi sai a yi shehu tijani me jau me me abin nan yake faɗa fa me me abin nan sharhin yaqutatul farida yake cewa idza masaka idza masaka zamanu yawman bi dhaimihi فنادي آياتي جاني يا واحد الأصر فياتيك بالألطاف من كل هيئة هو أنا أبو مكة من جهة دي زوا كرشان بيتي yace idza masaka zamanu yawman bi dhaimihi idan zamani wata rana ya fada maka da musibinsa talauci ne rashin lafiya ne wata musiba ce ko ma menene in zamani ya nufo ka da musibarsa yace fanadi ayati jani ka kira shehu tijani ya wahidal asari ya ɗaya ɗayan zamani fa ya ce kabil alɗafi sai ya zo maka da buɗi mana idan kana cikin musiba ka kira shehu tijjani dan Allah idan mutum yana cikin musiba wa zai kira amman yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah Allah kadai ake roƙo ko annabawan an shiga musiba ba a kiransu wa ake kira Allah to amma a hankali a hankali za su ce maka za a yi da annabi in ka ce a'a a shari'a fa ko da annabi wannan abun ba a yi sai ce to makiyin annabi ne to yanzu wanda bai gane ba daga nan an ribaci zuciyarsa kenan yin hakan san annabi ne to in an ci gaba da tafiya kuma zaka ga inda za a kai ka to wannan shine rigiman mu da su kullum wanda sun sani da gangan suke wayancewa suke canja mana magana suke nade tabar makunya da hauka da haka ya ƴan uwa masu albarka da isti'aza da isti'ana an gane ko da istigasa dukkan waɗannan abubuwa iri biyu ne akwai wanda ba a yi da kowa sai da Allah akwai wanda kuma ana iya yi da wanda ba Allah ba cikin abin da yake iyawa wannan shine abin da malamai suka faɗa wani malami ya zo karanta wannan hadisi saboda zalunci a garin Kano na ci karo da kilif ɗinsa sai ce a addinin Saudiya kaito abin takaici abin dariya ko ka ki ko ka so ai musulunci addinin ina ne in dai musulunci yana da gari a duniya to garinsa maka ce ko kana so ko baka so da ka ka faɗa ne da izgili ka faɗa ne da koma menene domin makan nan ita ce mahaifar manzo Allah ita ce garin da aka fara saukar da ikra wahayin farko na alqur'ani ita ce garin ka'aba ita ce garin da Allah ya yi rantsuwa da shi wa hazal baladil amin To da haka kuma shi ne garin da manzala ya ce a ƙarshen zamani idan rikita-rikitar duniya ta yawa saɓani yayyawa to musulunci zai gudu ya koma maka da madina sai manzala ya ce kamar yadda kuke ganin macijiya in ta fito aka fafare ta sai ta gudu ta koma ina ramunta to haka musulunci zai koma maka da madina a ƙarshen duniya to wannan mutum sai yake cewa wai a musuluncin da aka zo da shi daga saudiya ba a neman taimako da annabi shi kuma gashi sun karanta a sahihi muslim ana neman taimako da annabi kai co sahihi muslim din nan hadisan sahabbai ne sahabban nan yan ina ne yan maka ne yan madina ne shi yasa surorin alqur'ani ko dai makkiya ce ko madaniya ba kanawiya ba bagadadiya ba kaulawiya ba singaliya babu aya yan senegal babu aya yar bagadad babu aya ‘yar Maroko, ko kana so ko baka so ‘yar maka ce dai ko ‘yar Madina, kuma ƙololuwar ilimi a duniya shine ka koma mahaifar manzo Allah inda ya rayu, ya karantar da sahabbai ya dasa makaranta, a nan ne ake samun madarar abin da ya karantar. Kamar yadda duk wani mutum a duniya in kana so ka sanya ya rayu, ya tarihinsa, ya almajiransa, ina kake komawa, garinsu mahaifarsa wajen almajiransa, su za su gaya maka waye shi. To da haka Sheikh Abdul Aziz bin Baz ɗaya daga cikin manya-manyan malamai masu fatawa na ƙasar Saudiya Allah ya ji kansa da rahama. An tambaye shi hal tajuzu al-isti'a istighafatu bi Rasulillah shin ya halatta a nemi taimakon gaggawa da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai ya ce amma fi hayatihi lokacin da Annabi yake raye fi ma yaqdiru alaihi cikin abin da Annabin yake iyawa wanda Allah ya huwace masa fala ba asa ba laifin an nemi taimako da shi sabai duk inda kaga sun nemi taimakon annabi yana raye ne kuma cikin abin da yake iyawa kuma duk inda kaga sun nemi taimakon sa bai hana su ba to cikin abin da Allah ya bashi ikon zai iya yi ne amma in dai wani ya nemi taimakon annabi cikin abin da baya iyawa to yana hanawa ya ce a nema a wajen Allah to da wannan hadisi da muka karanta yana cikin jinsin wannan mutum ne ana dukansa yana so a hana mai dukansa ya kyale shi sai ga annabi ya taho ba zai ce annabi cece ni ba in ya faɗa haka yayi laifi da ya ce annabi cece ni annabin bai cece shi ba bai hana a dake shi ba to ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda sahabbai suka fi ganin kima da daraja ba haka nan kuma kowane mumini ko kai ne yau wani yake zalunta ka ga wani wanda zai iya hana shi zaka ce wani da Allah yi masa magana ya rabu da ni kuma wannan baka yi laifi ba ba za a ce ka nemi taimako a wajen wani Allah ba a'a ka nemi taimako a wajen wani Allah cikin abin da shi wani yake iyawa wanda kuma Allah bai hana ayi hakan ba da haka Sheikh Abdul Aziz bin Baz ya faɗi wannan yace ka ayyu qala kamar ka ce ne ya Rasulullahi aghithna min hadha al-amir alladhi zalamana ya ma'aikin Allah sabaki wannan shugaban da yake zaluntar mu ya daina aw min hadha ash-shakhs alladhi zalamana ko wannan mutumin da yake cutar mu ya ma'aikin Allah hana shi ya daina sai ce far rasulu sallallahu alaihi wa sallama yastati'u an ya'mura ba'd as-sahaba domin manzo Allah yana da ikon ya sa wasu daga cikin sahabbansa ayu zila sharra ya hana wannan cutar wadda ake maka ya kauda sharrin wa ayu ghisahum min zalik kuma ya taimake ku taimakon gaggawa daga wannan abu da ake muku ina fata gane sai ce amma ba'dal wafati amma bayan annabi ya bar duniya ba a taba ganin wani ɗanasa ko wata mata tasa ko wani sahabi daga cikin sahabbansa wata musiba ta taso masa ya je gindin kabarin annabi ya ce taimake ni ba ko ya kira sunansa ya ce annabi yi min kaza ba ba a taba samun wannan ba wannan sai ya nuna ashe karantarwar da yawa matansa yawa ƴaƴansa yawa sahabbansa shine kada su nemi taimakon sa cikin abin da ba mai iyawa sai Allah wannan kan su nema a wajen wa Allah lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye in ana fari sahabbai wajen annabi suke zuwa su ce kai mana addu'a Allah ya ba mu ruwa wannan ya faru bila adadin amma da annabi ya bar duniya ba su taɓa zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama sun ce Allah ba mu ruwa dan kabarin annabinka ko dan annabinka ba ba sa yin wannan abin da suke yi sai su nemi wani mutumin kirki kuma cikin mutanen kirki sai su je wajen su ce saba ki yi mana addu'a Allah ya shayar da mu irin yadda sayyidina Umar ya da Abbas babban annabi wanda manzo Allah har bayan rayuwarsa yana kwance a makwancinsa mai albarka darajarsa ta fita kowa a duniya amma in aka yi fari ba sa zuwa wajensa Umar ya ce ya rabbana ko Allahumma inna kunna nastaghiithu bi rasulika fatusqiyana Allah mun kasance lokacin da annabinka yake da rai in fari ya dame mu wajen sa muke zuwa sai mana addu'a sai ka ba mu ruwa wa nahnu nastaghiithu bi ammi rasulika fatkina yau kuma gashi muna neman shayarwarka da babban annabinka ka shayar da mu sai Abbas ya daga hannu sai ya musu addu'a da haka wannan ya nuna karantarwa annabi wata sahabbansa suka aiwatar da ita ba a neman taimakon kowa da agajin kowa da tsarin kowa cikin abin da ba mai iyawa sai Allah sai da Allah subhanahu wata'ala yanzu idan ka zo ka ce mana mu kira shehu tijjani bukata za ta biya to kafin haife shi fa wa ake kira bukatar ta biya iyayensa da kakanninsa wa suka roƙa bukatar su ta biya dole za ka ce mana Allah ne ko ka kana nufin kafin a haife shi ba a biyan bukata ana biyan bukata shi kansa kila addu'ar iyayensa ce ta sa aka same shi kuma iyayen nasa a lokacin ba su san wa za su haifa ba ballantana ma har a ce sun yi kamun kafa da shi ko wani abu makamancin haka to haka nan har yanzu da babu shi kuma da Allah ake ake kamun kafa Allah ake roƙa Allah ake neman tanyo da agaji in an shiga halin musiba dan Allah madaukakin sarki ya kawo agaji ya yayi subhanahu wata'ala don haka ubangiji subhanahu wata'ala ya halatta a nemi taimakon bayi musamman tsarkaka wanda mafi tsarkin su shine Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da bayin ke iyawa banda cikin abin da ba mai iyawa sai Allah wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuma shine abin da manzo Allah ya gaya wa Abdullahi dan Abbas idza sa'alta fas'alillah in zaka roka abin da ba a roka a wajen wani sai a wajen Allah kar ka roki kowa ka roki Allah wa idza sta'anta in zaka nemi taimako cikin abin da babu mai iya taimakawa sai Allah ka nema a wajen Allah wannan shine ma'anar iyyaka gabatar da maf'uli akan fi'ili ليفيد الحصر والاختصاص دن ينون تقيتوا دن ينون كيبنتوا نا الله سبحانه وتعالى ذاك شيخ عبد العزيز بن باز yace wannan ba laifi bane ba amma abinda ba ba me yi sai Allah to ba a nema a wajen annabawa ballantana wanda basu kai su ba sai dai a wajen Allah shi kadai subhanahu wataala Sheikh Abdul Aziz bin Baz sai kafa hujja da ayat cikin suratu Al-Qasas rigimar annabi Musa da wani bakifte da rigimar wani ba Isra'ile da wani bakifte wanda shi ba Isra'ilan kabilan annabi Musa ne, da ya ga Musa ya taho nan ma sai ce Musa ce makanni, kwatankwacin irin abin da shi ma wannan sahabin ya yi. Bangiji ya ce wa dakhalal madinata adahi ne gaflatin min ahliha. Annabi Musa ya shiga gari lokacin da mutanen garin suke gafalallu, ma'ana cikin dare suna bacci. Wajen da fiha rajulaini ya katatilani sai Musa ya samu waɗansu mutane guda biyu suna faɗa cikin dare. Allah ce haza min shi'ati ɗayan ɗan kabilan Musa ne ma'ana banu Isra'ila ne wa haza min aduwi ɗayan kuma kabilar da suke faɗa da kabila annabi Musa ne kibdawa kabilar Fir'auna fastaghasahu alladhi min shi'atihi sai wanda yake ɗan kabilar annabi Musa da ya ga Musa sai ce Musa zo ka taimake ni kaga wannan neman taimako ne cikin abin da bawa zai iya Musa ko ya zo taimaka wa uwansa da faɗa Allah ya ce fawakazahu Musa Musa ya dunkula hannu ya kutufi ɗayan faƙa za alaihi sai ku ya kashe shi kaga ya taimaki uwansa kenan cikin abin da me zai iya don haka da Allah maɗaukakin sarki ya ce istigasa haƙƙinsa ce yana nufin wacce ba me yi sai shi shine Allah ya ce da sahabbai iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin ku tuna yayin da kuke neman taimakon gaggawa da ubangijinku sai ya amsa muku kuma shine ma'anar faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam innahu la yustaghafu bi inna ma yustaghafu billah ba a neman taimako da ni irin wannan sai da Allah amma a yau akwai shehunai sunan su ma gausu an ce duk bukatar duniya Allah baya biya sai ta hannun su duk wata addu'ar duniya Allah baya karba sai ta biya sai ta bi ta ofishin su ko Allah zai karba addu'a ka in suka ce a'a ba zai karba ba sunan su ma gausu kaga wannan shirka ce idan kun yi wa mutane bayani akwai bukatar da bawa zai iya biya akwai bukatar da ba ya biya ta wani ba ta sama irin ta ba zai iya biya ba muna faɗa muna nanatawa kullum tare da dukkan girmamawa ba wulakanci bane dan mutane su fahimta yawancin shehunnan nan suna da tabaran gani mana idon su ya cinye ya lalace to in suna ba da ido me yasa suka sa tabaran gani yawancin shehunnan nan asibiti suka mutu sun je neman me lafiya in suna warkarwa ya za su tafi asibiti neman lafiya wani lokacin ma asibitittukan da suka je hannun arna ne ba ma na musulmi ba tunda ba laifi bane ka je asibitin arna wasu shehunan nan sun mutu da wata cuta a jikinsu ita ce ta kashe su in suna yaye cuta me yasa suka bari suka mutu da cuta a jikinsu wallahi ba wulakanci bane dan ku gane ubangiji madaukakin sarki ce innal ladhina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum waɗannan da kuke kira fa ba Allah ba bayi ne irin ku in ka ji yunwa za ka ci abinci in sun ji yunwa za su ci abinci in ba su da lafiya za su sha magani in ba ka da lafiya za ka sha magani in ka ji ba haya za ka shiga masai in suka ji ba haya za su shiga masai mahaifiya ce ta haife su mahaifiya ce ta haife ka suna da ranar da aka haife su suna da ranar da za su mutu ubangiji ya ce fada'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira sun in sun isa su amsa muku alahum arjulun yamshuna biha yau suna da kafar da suke tafiya da ita am lahum aidin yabtishuna biha yau suna da hannun da suke kamu da shi am lahum azanun yasma'una biha yau suna da kunnan da suke ji duk wani shehi yau da ake zuwa kabarin sa ce ya shehu yi mana kaza ya kaza wallahi baya ji in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir ubangiji yace in ma kun kira su ba sa ji in sun ji kuma ba za su yi amsa ba kuma ranar lahira ta za su yi wallahi Allah ba mu muka sa su ba Allah ya ce wala yunabbi'uka mithlu khabir ba wanda zai baka wannan labarin kaman ni inji Allah a baka labarin me yake cikin kabari ai sai dai ubangijin da ya kashe bayi ya binne kutilal insanu ma akbara min ayi shay'in khalaqa min nutfatin khalaqahu faqaddara thumma sabila yassara thumma amatahu fa aqbara thumma idha sha'a anshara ubangiji yace ala wajen dan adam ma akbarahu me dauke shi zuwa ga kafirci a ce maka Allah kana ja min ayi shay'in khalaqa wai daga me Allah ya halice ka ne baka sani ba ba daga komai ba amma ya mai da kai komai domin shi ne wanda ya isa ya mai da ba komai ba komai in ya so ya zama komai daga digon mani digon maniyin nan in ba Allah ne ya mai da shi halitta ba kankaminsa ake zubar da shi ake a kwata a share ruwa ya tafi amma idan Allah ya ga dama da wannan digon maniyin sai ya sarki da wannan digon maniyin zai yi shugaban kasa da wannan digon maniyin zai yi attajirin da ya fi kowa kuɗi a duniya min nudifatin khalaqahu daga digon mani na halicci dan adam inji Allah faqaddarahu na gwargwada masa komai kuma sabila yassarahu hanyar da zai fito daga cikin uwarsa ni na sama masa in ba Allah ba ba wanda isa ya sa dan adam ya fito ta farji Allah kada yake iya wannan karamin misali mace tana haihuwa da minti daya ka yi kokarin ka ce dan ya koma ta inda ya zo kaga zai koma wallahi sai dai ka kashe ta ka kashe shi ba zai koma ba amma Allah ya fito da shi ta wannan hanya a wani kaulin na malamai hummat sabila ya tsara sannan muka shirya masa hanyar tsira wacce za ta kai shi har aljanna in ya bi ta ubangiji madaukakin sarki ce humma amatahu fa qabara sannan na kashe shi kuma in sa shi a kabari thumma idza sha'a anshara kuma in naga dama lokacin da nake so in tashe shi in ba Allah ba ba wanda zai wannan amma Allah da yake wannan shi zaka gwada da wani wanda ba shi ba afaman ya khaluqu kaman la ya khaluqu afala tadhakkarun shin yanzu wanda yake halitta da wanda ba shi da halitta za ku daidaita ba ku da tunani ne? To da duk malaman musulunci sun tafi akan cewa neman taimako da Allah cikin abin da ba mai iyawa sai Allah haramun ne a yi da wani Allah. La annabawa wa la mala'iku wa la manzanni wa la shehunne wa la waliye. Amma neman taimako da wani Allah cikin abin da yake iyawa wanda Allah ya hore masa ba laifi ba ne in ta yi. To haka nan neman tsari da Allah cikin abin da ba wanda zai iya tsarewa sai Allah to sai da Allah neman tsari da wani Allah cikin abin da yake iyawa a iya yi wannan ba laifi bane babu cin karo tsakanin waɗannan hadisan ballantana ka zo ka hakinci mutane a lungun ko ka cakuɗa magana ka cakuɗa addini ba ruwanka kai dai ɗariƙar ka ta kai gaci mutane su tafi wuta ba damuwarka bane ba ka ɓata addinin su ka ɓata aƙidar su ka ɓata imanin su wanda shine jarin su da za su je su gamu da Allah kawai don a ce shehinka yana da karama shehu ya isa shehu kaza shehu kaza Allah ya sa mu gane Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon banta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisantata wannan ita ce maganar da duk malaman musulunci suke kai malaman mazhabobi guda hudu ba wanda ya saba akan wannan kuma shine abin da duk malaman ƙasar Saudiya suke fatawa akan sa Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya ya bamu zama lafiya wa kuma ila salati bi rahmatullah